aya ta ɗari da goma sha shida a shekul ya ta abdulrahman ɗan hassan shi zai jabar da shi ƙahir usman bauchi zai fassara mana akar mukumullahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعونا إلا شيطانا مريدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله in yadduna su kafirai masu tsafi babu abin da suke bautawa wani Allah illa inatan sai abubuwa masu sunayen mata kaji latu kaji uzza kaji manatu in yadduna min dunihi illa inata kuma waɗansu larabawan ƙauye kuma sun ce wai mala'iku ‘ya'yan Allah ne suna bauta musu amma wai dukansu mata ne a billahi إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يدعون من دونه إلا إناثا باب الناس كي موتا أبوا ما سسونا يماتا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا wato babu abin da suke bautawa dai sai shaidan domin shi shaidan shine ya ja hankalinsu ya raba su da Allah ya hada su da dodanni ya hada su da son zuciyarsu illa shaitanan marida shaidan wanda yake maridan mai taurin kai manan maridan wato tsingalumi wato amradu wanda yake idan bishiya ta kaɗe ba ta da ko ganye ɗaya sai ƙaya sai su ce masa amradu wato wai shekan tsingaluminsa ba yi da komai a duniya bai da komai a lahira sai dai sharri shekarin marida la'anahullah
la'anahullah وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا شيطان دينن وندا الله يا لعنce shi wato la'ana fishi da nesantarwa ga dukkan alheri la'anahu Allah wa qala shi abinda yasa Allah ya la'ance shi yana cewa lain akhartani ila yawmil qiyamati wato yana faɗa wa Allah ne da faɗa tsakaninsa da Adam ne amma sai faɗa tsakaninsa da Adam ya ja masa faɗa da Allah da kansa yana gaya wa Allah maganganu masu muni laudillannahum walau manniyannahum wal amurannahum falibattikum amurannahum falaghayyirun sai na batar da bayinka ni ko tun da ka zabi Adamu ka kore ni ni ko sai na batar da bayinka to faɗin haka ɗin nan sai faɗa ya tashi tsakaninsa da adam ya koma tsakaninsa da ubangijinsa kamar yadda fassarar hadisul kursi adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da masoyina to na sanar da shi dama da ni yake gaba la'anahu Allah wa qala yace la'atanna min ibadika nasiban mafruda abinda ya faɗa wa Allah ce ni kuwa tunda kai mini haka la'attakidan na wallahi zan riƙi min ibadika daga cikin bayin naka ƴaƴan adamu ɗin sai na samu nasiban rabonawa mafrudan abin yankawa sai na samu nawa a cikin ƴaƴan adamu a cikin hadisi ya zo in an je lahira sai a gaya wa adamu kawo rabon rabon wuta sai ce nawa zan kawo a ce masa a cikin a cikin kowane dubu kawo ɗari tara da tisin da tara sahabbai suka ji tsoro suka ce ya rasulallahi to a cikin mu wanne ne ɗayan kenan na cikin dubu sai shi albishirinku za a ɗebo cikin yajuju da majuju dubu a ɗauki ɗaya a fanshi ɗaya daga cikinku haka lissafi zai dinga tafiya ya ce albishirinku na rantse da Allah idan mun je lahira ku nan sai kun zama sulusin ƴan aljanna aka jima ya sake cewa albishirinku in mun je lahira ku al'ummata sai kun zama rabin aljanna wato shakrul jannati aka jima sai ce albishirinku Allah ya bani kashi biyu daga cikin kashi ukun yan shiga aljanna al'umma ta ce Allahu akbar za a yi wa yan aljanna sahu ɗari da ashirin amma tamanin duka al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah sauran arba'in ne na sauran annabawa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace alhamdulillah Allah ya bani al'umma ta mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi ba uquba sayyidina Umar yace ya rasulullah jama'a ka suna da yawa ka roki Allah ya ƙara yace na roki Allah ya ƙara mini dubu saba'in sau dubu saba'in yace ya rasulullah ka roki Allah al'umma ka tana da yawa daga yanzu har tashin duniya fa mutanen ka ne yace na roki Allah ya ce zai ɗiba mini irin ɗibansa kamfatonsa uku Allahu zai akbar ɗiba mini irin kamfatonsa uku Allahu akbar sai na umaru da yayi shiru sai wani balarabe ya ce ya rasulullahi ka nemi ƙari sai na umaru ya ce a'a manzo Allah kai shiru ɗiban Allah ɗayan ma muka san iyakansa balle har uku to shine Allahu akbar.
sullatun min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin Na'am.
ba za a yi tashin duniya ba sai wannan lissafi ya cika Alhamdulillah.
saboda haka ne kuke ganin mutane kullum suna da musulunta ba takobi ba duka ba zagi suna ta musulunta Hakika.
kullum mutane suna ta musulunta suna shiga musulunci saboda tashin duniya ya yi kusa lissafi bai cika ba Na'am.
ana ta ɗiba ne ana ta zubawa ana ɗiba ne ana zubawa Allah ya sa da mu Amin.
إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذلنهم مهم.
ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا yace ga yadda zan yi da bayin naka a'udhu billahi Allah ya kiyaye mu Amin.
innama sultanuhu ala allazina yatawallawnahu Na'am.
wallazina hum bi mushrikun shedan bai da hujja akan mutumin da bai mika masa kansa ba in ka mika shedan kanka to ya samu hujja akan ka amma in baka mika masa kanka ba zai samu hujja akan ka ba آه لا تتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم والله سينا قدسوا ولو منينهم والله سينا جيفا musu guri a zuciyarsu in ce musu kai da Allah maganar banza ne kullum ana ce za a tashin kiyama za a tashin kiyama ne da Allah maganar mutanta ne in gaya musu da Allah tukuna lokacin mutuwar ka bayan za ka mutu bai yi abin da ka ga dama sai ka tsufa Allahu akbar.
kakanka shekara ɗari ya yi ya ta zuga mutane yana sa musu gurin duniya gurin duniya ba za a yi tashin kiyama ba in ya ga kusa da can kake In ya ga kaya da tashin kiyama ya ce ba yanzu za ka mutu ba kai abin da ka ga dama in ko ya ya ga kana tsoron mutuwa sai ka ce da Allah Allah mai gafara ne ba komai Allah Allah mai gafara ne ya- ya ka iya walau dillannahum walau manniyannahum ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله زن أمرتيسو سككس دبوبي وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نسيبا فقالوا هذا لله وهذا لشركائنا زن سامسو أتكن كومي سيناشقا a dabbobi sai na sa musu bahira da sa'iba da wasila da ham dabbobi in ce waɗannan nawa ne su sa su ta su ta ah, yi wa dabbobi alama akwai dabbobinsu a zamanin da idan raƙumi wato taguwa ta haifi ‘ya'ya biyar idan na biyar ta mata ne to sai a tsaga kunne a sake ta an ce ta zama ah, bahira kenan ba za a ɗora mata kaya ba ba za a ba za a tare ta wajen shan ruwa ba ba za a ta- tatse ta ba ko ba za a yanka ba in ta in wani abu ya faru dodo ya ce a yanka to mata ba za su ci ba sai maza idan kuma ta mutu mushe wani ya kuma yi tazan kwan fi shuraka in ta mutu mushe kan za su tadu su ci gaba da gaba ke da to haka dai suka sassawa cikin dabbobi ma rabon shaidan ولمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله كما زن أمر تشيسو تشيسو تنجا هلتر الله تنجا هلتر الله مثال آه فيك هقولي ko kuma yin agogi ayi wushirya ko kuma zane wanda za a yi masa a sa kwalli a sa kwalli zane zane shashawa ake kiransa ko kuma tsora gashi a wurin mata irin waɗannan duka tagayyiru khalqin lahi ne amma a cikin mazhabar malikiya mata an haramta musu tsora gashi kuma da kowane irin abu ne a malikiya amma wasu mazhabobi kamar mazhabar lisubnu sadin idan gashin ba na mutane ne ba an ce an yadda ta ɗora kuma in hula aka yi da shi an yadda ta sa amma ba mazhabar malikiya ba kuma yana daga cikin canja halittar Allah namiji mai da kansa ɗan daudu yana karairaya yana magana irin na mata to duk wannan kayan shedan ne yana daga cikin canja halittar Allah yin aikin liwaɗi a billahi aikin liwaɗi maza dai an halicce su don suna maza ne ga aikin da suke yi mata ko an halicce su ne don suna mata ne ga irin aikin da suke yi to canja halittar Allah ne aikata aikin liwaɗi ko aikata maɗigo misalin liwaɗi a billahi kamar rijiyoyi a gida guda biyu wannan an yi ta ne musamman don a ɗebi ruwa a sha a rayu a ji daɗi a ibada wannan rijiyar ku an yi ta ne don kashi don Allah in aka ɗauki guga aka sa a cikin rijiyar kashin nan an kyauta ai ba wurin sa guga bane inda ake sa guga rijiyar ruwa inda za a sha ruwa a rayu a ci gaba ba inda kashi yake ba inda kashi yake kan kashin ne kawai za a zuba to wannan liwaɗi kamar da mutum ya ɗauki gugan da ake ɗiban ruwa da shi ya sa cikin rijiyar kashi ko bai ɗebo abu da yawa ba da abin da ya ɗebo ma ya isa banna a'udhu billahi a'udhu billahi wal amurannahum fala yubtikunna azalan ani wal amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min dunillahi ubangiji yace dukkan mutumin da ya bar Allah ya kama shaydan yace shine shugabanta kuma an riga an gaya maka shi shedan din nan tsingalimin sa yake bai da komai bai da komai in ka ji bishi bai da abin da zai baka zai tura ka a wuta in ka bi Allah kuwa Allah yana da komai duniya da lahira zaka samu kuma ya tafi shaytan waliyan min dunillahi duk wanda ya zabi shedan ya mai da shi shine jagoransa yake Allah fakad khasira khusranan mubina hakika wannan mutum yayi asara asara ko bayyananniya a fili
يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا abin da zai ci gaba da yi musu na batarwa din ya iduhum zai yi ta musu alkawari ne zai yi ta musu alkawari ne cewa ya ta cusa musu gurin duniya yadda za su mance mutuwa su mance hisabi kaga mutum yana sallah amma yana sata yana sallah amma yana shan giya yana sallah amma yana yin zina in ji kafiri kan dama a kafircensa yake dama kayan shedan din ne to amma wannan musulmi fa to shedan ne yake sa musu a zuciya ba komai kai Allah zai gafara ba komai kai annaba kana daga cikin annaba ne balle a ce ba za ka yi sabon Allah ba ba komai Allah zai maka gafara ya idun wai mannihim kuma yana yana sa musu guri za ka yi tsawon kwana ba komai za ka yi tsawon kwana ba komai wa ma ya'idu mu shaytanu illa ghurura abinda shaydan yake wa mutanensa alkawari duka rudi ne babu tabbas domin mutuwa ba ta da alama babu alamar cewa sai ka tsufa tukuna ka mutu babu tabbas cewa sai ka yi rashin lafiya ka mutu mutuwa ba ta da lokaci sai kwana ya kare kawai in kwananka ya kare to lokacin ne lokacin mutuwa ko baka san lokacin da kwananka zai kare ba saboda haka ba shedan ba ko malami wanda zai maka magana gaba da gaba ko mutum kar ka yarda da shawarar wanda zai raba ka da Allah ya hada ka da wani abun duniya ko abun banza ka rike Allah da kyau wa ma yadumu shaytanu illa gurura alƙawarin da shedan yake musu duk rudi ne
أولئك ماويهم جهنم ولا يجدون عنها مهيصا أولئك ماويهم جهنم ولا يجدون عنها مهيصا أولئك وأن وند سك زم جماعة شيطان sannan shaidan ya ja su ya raba su da Allah suka zama jagoran su shaidan to ulaika waɗannan mutane ma wehum jahannamu makoma su jahannama wala jiduna anha mahisa ba za su samu makawa ta inda za a kauce da su a gudu da su a kau da su ga daga shiga jahannama din nan ba uzu billahi mutane ai kokari tun daga duniya ake ake samun gafara ake samun aljanna in mutum ya yi gafa ya je lahira shikenan magana ta kare ai kokari tun ana da sauran rayi bismillah والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات عظم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا lokacin da mutanen da suka bi shaidan aka ce ulaika ma yahum jahannamu waɗannan muko masu jahannama ne to amma wallazina amanu kullum aka yi maganan shiga wuta to da sauri sai an kawo maganar shiga aljanna don a saisaitawa sahabbai da sun ji maganan wuta din nan tsoro yakan kama su suna makyarketa to sai an kawo maganan aljanna sannan su samu sauki sai Allah ce wallazina amanu wa amilus salihati amma waɗanda suka yi imani fa suka aikata ayyuka masu kyau wallazina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu su kam da sannu za mu shigar da su aljanna wadda ka sanin nan wanda ake gaya maka kullum mai magudana guda hudu magudanin ruwa mai kyau min ma'in ghairi atinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من أسل مصفا duk lokacin da aka ce lanharu ka riga ka sani gudana guda hudu din nan na ruwa ne da na nono mai kyau da na giya a wurin masu sha da na madara wannan su ne suke cikin aljanna suna gudana ba sa ɓaci ba sa ɓata kayan gida jannatin tajri min tahtiha an-nar khalidina fiha abada kuma in sun shiga har abada aiki mai kyau shi zai shigar da musulmi aljanna amma bai da iko ya rike musulmi a cikin aljanna sai niyya ce take rike shi har abada domin niyyatul mumini ablagu min amalihi niyyar mumini tafi tafi aikinsa kaiwa matuƙa domin niyyar mumini har abada ba zai bar musulunci ba shine niyyarsa saboda haka in ya shiga aljanna har abada ba fitowa cikin aljanna سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا كجي وني القوري با irin wancan alƙawari ba wancan alƙawari kam ya'iduhum wa yumannihim ne shi shedan da bai da komai alƙawarin banza na ƙarya yake yi amma alƙawarin da Allah ya yi waɗannan na shiga aljanna wa'adallahi haqqa Allah ya yi musu alƙawarin shiga aljanna kuma ya gaskata ya tabbata shigan aljanna din nan gaskiya ne wa'adallahi haqqa wa man yattaqu min allahi qila wa zai faɗi magana ta zama gaskiya ya kai kamar Allah Allah in ya faɗi magana ta riga ta tabbata kenan ta zama gaskiya wa man yattaqu min allahi qila wa yafi Allah faɗin magana ta zama gaskiya Allah shi kadai yake faɗin magana ta zama gaskiya sai dai mai bin Allah
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وتو sahabbai suka ce babu aya mai ban tsoro a cikin Qur'ani kamar wannan aya ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب abun bai rataya da gurce-gurcen ku ba abun ba a gurin ku yake ba ba a gurin alal kitabi yake ba kar ku sake man ya amal su an yujza bihi duk wanda ya mummunan aiki ba za a saka masa da shi wala jillahu min dunillahi waliyyan wala nasira ba zai samu wani mataimaki masoyi wanda zai ce don Allah a bari ko ko mataimaki wanda zai ce a bari ya taimake shi ba wato laysa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab amani wato mutane musulmi kada mu zauna muna ta ai shikenan mu musulmi ne da ba musulmi ai an yi aljanna domin sa ne ka zauna ka shantake baka ayyuka masu kyau sai dogon buri na shiga aljanna a'a husnul zanni to ka hada husnul zanni da husnul amali ba husnul zanni kurum ba kana aiki mai kyau kana kyauta to Allah zai maka gafara zai saka aljanna amma ba kana mugun aiki ko ko kana kasala kana hutawa a burin ka wai Allah zai shigar da kai aljanna wato abun ba anan yake ba in ji Allah laysa bi amaniyikum mutum in zai yi a gurin shiga aljanna din to ya hada da kyakkyawan aiki wala amani ahli kitab haka nan domin mu an yi mana kirari an ce mana kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nasi an sha gaya mana za a shigar da mu aljanna za a yi mana gafara duk an faffada mana a can baya aka ce to kar mu dogara da wannan fa kawai mu ce za mu yi ta gurin shiga aljanna babu ayyuka masu kyau ba ne santan miyagun ayyuka ba haka bane abun ba haka yake ba sannan kuma ba irin na ahlul kitabi bane menene burin su su kuma sun ce wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasari ba ma wanda zai shiga aljanna in ba ba yahude ba in ji yahudu nasara sun ce ba mai shiga aljanna in ba nasara ba wa qalu kunu hudan aw nasari ta tadu wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasari tilka amaniyuhum wannan burin su kenan sun ce lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudatan mu yahudu in ji su yahudu can sun ce wuta duk abin da bai hude ba zai je wuta ba in ya zama dole ma zai taɓa wuta to ƴan kwanaki ne ƴan kaɗan to duk wannan maganan banza ne kada mutum ya cika zuciyarsa da guri ba kyakkyawan aiki haɗa guri da kyakkyawan aiki ayi kyakkyawan zato wa Allah Allah zai mana gafara zai shigar da mu aljanna albarka annabi sallallahu alaihi wasallama amma mu ma kar mu sake mu dinga yin ayyuka masu kyau mu dinga ne santan miyagun ayyuka din man ya masu'an duk wanda ya aikata mummuna ko wane ne shi yujza bihi za a saka masa da shi in ba ya tuba ba wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira ba zai samu wani wanda zai tsaya masa ya raba shi da wannan azaba da za a yi masa sakamakon mugun aikinsa ba ba wanda zai taimake shi babu ko masoyin da zai tsaya masa
ومن يعمل من الصالحات من ذكر وانثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر وانثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا أما كم البشر إن جاء الله إليه من البشر دي ومن يعمل من الصالحات kamar yadda nace duk wanda ya aikata mummunan aiki zan saka masa da shi haka kuma duk wanda ya aikata kyakkyawan aiki min zakarin a wunse mutumin da ya aikata din ko namiji ne ko mace ce in da ya aikata aiki mai kyau min salihati ma yake ayyuka daga cikin kyawawan aiki bai ce salihati ba min salihati wasu daga cikin kyawawan ayyuka dalili ba domin kowane mukallafi ne aka yi masa kowane taklifi ba ba kowane mukallafi ne aka yi masa kowane taklifi ba akwai wanda bayan tauhidi sallah kadai ta waje ba a kansa domin ba da kuɗi balle ya yi zakka ba da lafiya balle ya azumi ba da kuɗi ba da lafiya balle haji kaga tsakaninsa da waɗannan duka sai dai imani da yarda bai da ikon yi su kaga sallah kadai ta waje ba a kansa wanda kuma yake da ikon yayi azumi saboda yana lafiya ba da abin fidda zakka kaga ba taklifin zakka a kansa ba taklifin haji a kansa saboda haka ne aka ce minas salihati duk wanda ya aikata ayyuka daga cikin kyawawan ayyukan da aka dora masa in yayi su min zakarin aw unsa ko namiji ne ko mace ce fa ulaika waɗannan kam yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna kamar yadda aka ce waɗancan fa ulaika ma'awihum jahannam wa sa'al masira to waɗannan fa ulaika yadkhuluna aljannata waɗannan za su shiga aljanna Allah ya da mu wala yuzlamuna naqira ba za a zalunce su ko wani abu ko bi kankantarsa ba ko da dan digon nan karami na bayan kwayar dabino
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم هنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا أي musulmi ya kamata ya tsaya da gaske ya nisanci shaidan da mutanen shaidan kar ma ka tsaya kusa da su domin makamin musulunci guda uku din nan in ka tsaya na farkon kana kusa da su akwai makamul islam akwai makamul iman akwai makamul ihsan to kar ma ka yadda ka tsaya na kusan balle ka zama kana kusa da shaidanu da sun yi taki da sun samu inda kake a'a ka yanke maqamul islam ka shiga maqamul isani ka yanke imani ka yanke ka shiga maqamul isan can nesa da shaidanu saboda ka zama kana irin tafiyar annabi ibrahimu annabi ibrahim alaihi salam ya koya mana tauhidi iri iri irin na jazbu shine ra'e kaukaban qala hadha rabbi falamma falaqa allahu yuhibbul afilin فلما راى القبر بازا قال هذا ربي فلما فرق قال ان لم يهدني ربي لاكون من القوم الضالين فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما فرق قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين كربو da komi karabu da kowa ka koma wajen Allah ka tsaya al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tara wa in lam takun tarahu fa innahu yara shine maqamul islami da maqamul imani da maqamul ihsan bambancin maqamul islam da maqamul iman maqamul islami dai shi yana lura da zahirin dan adam da zahirin dan adam duka yadda suke da yadda suke tafiyar da harkokinsu idan an yi aiki kamar yadda aka ce to islam ya karba to sai binciken imani kuma a cikin zuciya ma haka aikin yake kamar yadda yake a waje to wannan aikin imani ne imani kuwa zuciya ake gyarawa imani ya samu wurin zama domin shi mai tsafta ne kayan wajen Allah ne in ya leka zuciya ya kazamta ba zai shiga ya zauna ba saboda haka Allah yake ce mana ka daflaha man tazakke wa zakara rasma rabbih fasalli wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها wanda ya tsarkake zuciyarsa ya yi babban rabo wanda ya turbuɗe zuciyarsa wannan ya yi asara yaya ake turbuɗe zuciya ana turbuɗe zuciya a ƙasa ana turbuɗe zuciya a fitsari ana turbuɗewa a kashi ana turbuɗewa a jini ana turbuɗewa a kwatami wanda ya jefar da rayuwarsa a banza shi bai damu da duniya ba bai damu da lahira ba ya jefar da zuciyarsa a ƙasa wanda kuma matan banza kawai suka dame shi ya jefar da zuciyarsa ya turbuɗe ta a fitsari wanda abinci ne kawai ya dame shi ba ruwansa da halal da haram ya turbuɗe zuciyarsa a kashi wanda kuma yake cin naman mutane ya zagi wannan ya ɓata wannan ya ɓata wannan ya ɓata zuciyarsa a cikin jini wanda kuma jefar da dukkan harkar addini ya rungumi duniya gaba ɗaya to wannan ya turbuɗe zuciyarsa a cikin kwatami kyan musulmi ya wanke zuciyarsa utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullah akbar ka yawanta karatun qur'ani don ka goge zuciyarka ka yawanta sallah farilla da nafila ka yawanta zikirin Allah sai Allah ya raba ka dukkan inna salata tanhi anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullah akbar in kai kamar haka sallah da kanta za ta raba ka da mummunan abu irin na shaytan ولذكر الله أكبر آه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وموسن وانين يفك كاوان الديني كمر وندي الديني إذن النبي إبراهيم النبي إبراهيم shi makamul isan ya koma duk inda aka ambace shi an ce ma kana minal mushrikina ba shi da shirku kowane iri a cikin shirku din nan guda uku shirkun jaliyun ko shirkun khafiyun ko shirkun affa mutum ya zama ya koma ga Allah shine maqamul ihsani shine kikkiawan addini ka jefar da komai ka koma ga Allah shine wa nazil dina min muslima wajhu lillahi wa muslimin wattaba millata ibrahim hanifa abi hanyar annabi ibrahim wato koma ga Allah wattakhadha Allah ibrahim khalila Allah ya riga ya zabi ibrahim da ibrahim ya jefar da komai yace ba ruwansa da komai sai Allah sai Allah ya zabe shi ya mai da shi badadinsa annabi ibrahim alaihi salam ya taɓa yin kyauta da dukkan dabbobinsa aka jarrabe shi da wani mala'ika ya zo yana ce subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruhi sai ya sake cewa me kace kara cewa na baka kaza cikin dabbobina mala'ikan a cikin suran mutum ne ya sake faɗa har ya kare masa dabbobi to da aka yi matsi sai ya aika wajen wani sa wani abokinsa a Misra khalilinsa badadinsa da laftun jaki yace a ba الله من خليل الله الله اتخذ الله ابراهيم خليلا الله يا رجا يا ذا ابراهيم يا مالك مثلا تندك يا رب كومي يا كام الله اكرمك الله ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا ولله ما في السماوات وما في الارض وكان الله بكل شيء محيطا idan ka ji an ce Allah ya zaɓi bawansa Ibrahimu ya mai da shi khalili to fa sama da ƙasa ko ina da ko ina komi da komi ma fa na Allah ne ba Ibrahimu kaɗai ne na Allah ba komi na Allah ne amma Allah ya zaɓi Ibrahimu ya fifita shi ya ba shi makamin kulla walillahi ma fi samawati wa ma fil ard sama da ƙasa da komi da kowa dinna Allah ne wa kana Allah bi kulli shay'in muhita amma ubangiji tabaraka wa ta'ala ikonsa da iliminsa ya kewaye komai da komai yana tare da komai da komai ta inda hankali baya kamawa a nan annabi ibrahim sunansa khalilur rahmani to amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi habibullahi ne khalilullahi babu wani abin da yake iya zama a kusa da wannan suna na jalalan Allah Allahu innan sai zatin muhammadiyya khalilur rahmani ake cewa ibrahim ba a ce masa khalilullahi khalilur rahmani saboda a ƙetare lafzul jalalan nan abara muhammadu na'am muhammadu shine habibullahi khalilullahi shi ku annabi ibrahimu khalilullahi am khalilur rahmani kuma a ce habibur rahmani din sauran kuma annabawa su zo shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya wakilci dukkan manyan bayin Allah a matsayin ulul azmi minar rusuli inda yake shugabantarsu a wannan matsayi na lafzul jalala to matsayin rahmaniya wanda ita ce take kusa da lafzul jalala kullum to nan annabi ibrahimu zai rike shi kuma shine tsakanin annabi muhammad da komi saboda haka ma annabin in za a tura shi ya nemo mutane sai ce bi hanyar annabi ibrahimu wato sai ta wajensa ake samun mutane domin shi Allah annabi ya tare da Allah kullum ne in zai nemo bayin Allah ya jazu sai ya bi ta hanyar annabi ibrahimu ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا نعم.
واتبع ملة إبراهيم نعم.
saboda haka ne ya tsaya tsakanin annabawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya annabi Ibrahim alaihi salam واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكهوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا ليتامي بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلي عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكيوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به أليما يا رسول الله أنا كاو مك فتوى ويستفتونك في النساء أتكلم رماتا قل الله يفتيكم فيهن ka ce abinda duk aka tambaye ka Allah yana shirye zai ba da amsa akan duk tambayar da aka tambaye ka kulillahu yuftikum fihin wa ma yutlai alaikum fil kitabi ai ma in ba a manta ba abinda suke tambaya akan sa din an riga an yi magana sa a wannan littafi a farkon wannan littafi wa'atu da inda aka ce wa'atul yatame amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la taakulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira Na'am.
wa in khiftum alla tuqsidu fil yatame fankihu ma taba lakum min an-nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan wa malakat aymanukum dhalika anni alla ta'ulu ayin basu manta ba an riga an gaya musu wannan fatawa a cikin wannan littafin kuma a cikin wannan sura qulillahu yuftikum fihin وما يتلى عليكم في الكتاب abinda aka karanta muku a cikin wannan littafi a cikin wannan sura suratul nisa'i fi yataman nisa'i a cikin yara marayu yan mata waɗanda suke a gidajenku wato bayan yakin udu an samu marayu da yawa saboda an kashe mutane saba'in da biyu saboda haka manzo Allah ke rarraba marayu a gidajen mutane to za ka tadda mutum yana da marayu to in maraini ya takace in za ka yi mata sadaki yadda kowa zai mata to Allah ya yarda ka aure ta in babu wani abin da ya hana na zumunta ko na shayarwa ko na surkuta amma in ka sani ba za ka yi mata sadaki yadda kowa zai mata ba a bata ta auri wani amma sai alaikum fil kitabi fi yataman nisa illati la tutunahunna ma kutiba lahunna wanda ba za ku ba su darajar da Allah ya ba su ta sadakin da suka dace ba in ba za ku yi haka ba to ku bari wani ya aura ku kuma ku je ku auro a wani gida wa targhabuna an tankihunna kuma mai yiwuwa ne su marayun nan suna gidanka suna da dukiya kyansu kaɗan ne ba ka so ka aura saboda ba su da kyau sosai ba ka so ka aurar wa wani saboda suna da dukiya dukiyar za ta fita daga hannunka to an riga an mana wannan hukunci tun daga fan- farkon wannan sura allati la tudunahunna ma kutiba lahun wa targhabuna an tankihunna والمستضعفين من الولدان kuma an gaya muku hukuncin yara raunana duk dai an gaya muku inda aka ce waftalul yatame hatta idza balagun nikaha fa ina nastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la takuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf duk da riga an gaya muku wannan wal mustad'afina min al wildan wa an taqumu lil yatame bil qist وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما كما أن gaya muku yadda za ku zauna da marayunku tun daga wannan sura shine ku rike marayunku kamar yadda kuke rike ƴaƴanku abinda duk kake tsoro aiwa ɗanka in ka mutu to kada kai wa marayanka duk an riga an gaya muku wannan wa an taqumu lil yatami bil qist وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما duk abin da kuka aikata na alheri duk alherin da kuka aikata wa marayu mata ko marayu maza fa inna Allah kana bihi alima Allah yana sane da shi kuma zai takayya a kansa
وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا فلا جناها عليه alaihima فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يستالها بينهما صلحا والصلح خير وأهدرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا آه an yi maganin mata can baya an yi maganin masu nushuzi wato mata waɗanda suke ƙin yarda da mazansu kuma an faɗi hukuncin yadda mijin zai zauna da ita ya yi mata wa'azi in wa'azi bai amfana ba ya ƙaurace mata in bai amfana ba ya buge ta dukar da ba karya gaba ba fitar da jini ba ɓata fiska kuma an an ce namiji in ya ƙi mace wa in karitumuhunna fa sai an takrahu shay'an wa yaqallahu fi khairan kathira namiji in ya ƙi mace ma yayi hakuri watakila Allah zai bashi alheri mai yawa a cikin ta kuma in abin ya gagara in an rabu kada a kwace mata dukiya duk an faɗa mana wannan to ga wani kuma sabo نعم a ummul mu'minina sauda ta tsufa sai ta ga alamar manzon Allah yana yin ɗan nesa-nesa da ita saboda tsufan nan nata.
الله أكبر To sai ya ce, Ya Rasulallahi, ina ganin tsufana ya jawo mini ganin wani irin take-take a nan gidan, amma abin da nake so ka taimake ni ka rufa mini asiri, ka bar ni a gidanka, rabona na kwana na na bai wa Aisha.
الله ban أكبر sallama ba amma na bai wa Aisha ka bar ni a gidanka kar a fidda ni الله أكبر to wannan hukunci shine yake tafiya kullum idan mace da mijinta matar ta ga mijin yana kawar mata da kai نعم ita kuma ba ta so ta bar gidansa to sai su yi sulhu ni dai a ce ina matarka kurun ya ishe ni da Allah kanka tona mini asiri ka fidda ni in maganan kwana ne a cikin kowane wata ni in ka kwana mini sau hudu ya isa a cikin kowane sati sau ɗaya ko ko kwana uku cikin wata ko kwana biyu cikin wata ko ko kwana ɗaya ma cikin wata نعم saboda hadisi yana cewa man ata imra'atahu fi kulli tuhurin marra faqad adda fardahu ko wajibahu نعم duk wanda ya zake wa matarsa bayan ta yi wankan haila ko sau ɗaya ya je wajenta ya ba da farillarsa saboda haka ne ma aka ce in namiji ya yi rantsuwa ba zai kwana da mace ba to an ba shi wata hudu wato wannan watan ta yi wanki baka je ba watan gobe ta yi wanki baka je ba watan jibi ta yi wanki bata- baka je ba har wata hudu to aure ya mutu ila'i kenan sai dai ka dawo نعم to an yarda duk yadda suka daidaita yarjejeniya tsakanin wannan namiji da matan nan da take jin tsoron kar a sake ta duk yadda suka suka daidaita Allah ma ya yarda domin haƙƙinta ne da haƙƙin Allah suka haɗu in ta yafe haƙƙinta Allah ma ya yafe nasa na wannan ɓangare ba na wani ba domin kullum mace haƙƙin Allah na kanta haƙƙin mijinta na kanta in namiji ya yafe nata Allah zai ce to shi bai yafe nasa ba idan mace ta ce ta yafe nata Allah zai ce bai yafe ba misali mutum yayi bako dakunan sa biyu ne na uwar gida sai na amarya ba kunkun masoyinka ne daga can gaske ka ce masa zabi duk ɗakin da kake so da ɗakin da shimfiɗar da matar duk na sallama maka duk kayana ne Allah ce to na yadda ɗakin da shimfiɗar amma matar ta fito in ka sallami haƙƙinka ni ban sallami haƙƙina ba a nan na'am ha kuma in matar ta ce ni ba ni da dama yau ina da larura ka je wajen kishiyata Allah ya yarda amma in ita ɗaya ce ta ce ka je cikin gari duk wanda ka nema na yarda Allah ce ni bai yarda ba Mm.
to khafar min baliha nushuzan in dai mace ta ji tsoron mijinta zai juya mata baya au iradan ko zai kawar mata da kai fala juna alaihima an yassalaha bainahuma sulha babu laifi tsakanin su an yatasalaha su yi sulhu da junan su tsakanin su wasulhu khairun a daidaita a rufa juna asiri a zauna lafiya din nan shi yafi a rabu da ita a tona mata asiri haka din shi yafi wa udiratil anfusu shuh Allah ce ko da yake na riga na san kowace rai ba ta so ta sallama rabanta kowace rai tana ƙaurin abin da yake naka ne in abu naka ne komi yawansa in ba kai ka bayar ba to ba ka so a ɗauka a dolenka wa udiratil anfusu shuh wa in tusinu wa tattaqu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira amma duk da haka dai Allah ce na san yadda kowace rai take son kayanta matan nan wannan miji rabonta ne kullum in ya taso daga wajen kishiyarta in ya dawo wajenta nata ne to ba ta son ta sallar wannan rabo sai dai da ya zame mata dole shi ko wannan namiji wannan tsohuwa ta raba shi da mace mai ƙananan shekaru shi ma ta raba shi da rabansa to shi ma yana jin wannan ita ma tana jin wannan to su su sasanta dai su yi sulhu a tsakanin su Na'am.
wa sulhu yin sulhu inna khairun wa udiyati lanfusu shu wa in tusinu amma da za ku kyauta in ji Allah wa tattaku ku ji tsoron Allah cikin dukkan lamarin ku fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira Allah yana sane da abin da kowa yake aikata duk abin da kai in saboda ka kyauta wa dan uwanka kai Allah ya sani in kuma ka buya a wani wuri ka cuci dan uwanka ta inda bai sani ba shi Allah ya sani duk abin da ka aikata Allah ya sani ka ji tsoron Allah Allah yana sai da abin da kake yi fa inna Allah kana mata amal khabira Mhm.
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو هرستم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah ya ce na riga na san halinku ni na halicce ku walan tastadi'u an ta'dilu bainan nisa'i har abada zuciyarku ba za ta iya daidaita tsakanin matanku ba in kana da matanka biyu za ka iya daidaita haƙƙinsu na zannuwa na kuɗi na abinci na kayan jin daɗi amma ba za ka iya daidaita zuciyarka wajen soyayyarsu ba Allah ce ya riga ya san wannan walan tasadi wa ta'dilu bainan nisa'i walau harastum koda kun yi kudayin yin haka fala tamilu kullal maili amma ina faɗa muku kada mutum ya karkata dukkan karkacewa wajen mace ɗaya ya ya saki ɗa- ya, ya bar ɗaya ita ba bazawara ba ita ba mace mai miji ba نعم kullal maili fatazaruha ku barta ita wadda ake kin ku barta kar mu'allaka kamar wadda take ratayayya ita ba miji ba ita ba bazawara ba kar ku yi haka نعم
آه، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمؤلقة وإن تصلحوا وتتقوا إن كوكا كوتا كوكا جزور الله فإن الله سني الله كان هكا يكي بما تعملون خبيرا ينا سند أبن كوكي أي كتاوا ماذا الله صلى الله عليه وسلم إن يزو ربكوانا يكنشي اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك yakan ce ya ubangiji na ni dai na raba kwana duk abin da nake iya mallaka na raba daidai abin da bana iya mallaka shine zuciyata kai kake mallake da shi kar ka kama ni da abin da bana da ikon mallakarsa shine zuciya abin da nake da ikon mallakarsa na riga na yi to wannan shine haƙƙin zama da mata mata biyu ko mata uku ko mata hudu yadda ake raba musu kenan to a kamun mu yi addu'a nan ne za mu aje karatun namu insha Allahu za akwai mutane da suka ce suna son ɗariƙar tijaniya za a ba su ɗariƙar tijaniya insha Allahu da masu neman tajidi duk za a yi musu masu neman ɗariƙar tijaniya da masu tajidi duk za a yi musu a ɗariƙar tijaniya in an shiga ba a fita domin alkawari ne ubangiji ya ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ku cika alkawari alkawarin Allah bincikawa ne wa aufu bi ahdi la za'a hattum ku cika alkawarin Allah in ku riga kun dauka da yake na an shiga ba a fita ba a hadawa da wata dariƙa na uku ba a ziyarar waliyan da ba sa cikin dariƙa amma ana son dukkan waliyan Allah ana girmama su na hudu sallah cikin jama'a in an samu na biyar girmama iyaye da yi musu biyayya na shida jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a idan mutum ya kiyaye waɗannan sharuɗa na ba shi ɗariƙar shehu tijjani Allah ya sada mu da shehu tijjani a gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wato ma'anan ɗariƙa hanya wa Allah istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqan li nafsinahum fi wa man yurid an zikri rabbih nasluku azaban sa'ada wato wannan shine ɗariƙan zikirin Allah ka samu hanya zuwa ga Allah ya hadi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim alqur'ani kenan wannan shine ma'anar ɗariƙa ubangiji yana cewa idan ina son bawana ina son bawana zan ja shi in kawo shi kusa da ni sai in danka shi a hannun waliyina idan ko ban na ki bawa na sai in raba shi da waliyina man yahdillahu fa wal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida wanda Allah ya shiryar da shi shine zai shiryu wa man yudlil duk wanda Allah ya bar da shi falan tajid lahu waliyan murshida har abada ba za ka sama masa waliyi mai kama hannunsa ba nan muka zo iyakan karatunmu na bana muna fatan Allah ya kai mu baki wanda Allah bai kishi baki a cikin mu ba Allah ya muna gafara Allah ya ji kanmu Allah ya karbi ayyukan mu muna gode wa dukkan mazajen da suka tsaya suka taimaka mana cikin wannan aiki har ya ci nasara muna gode wa gwamnatin tarayya wadda ta bamu dama mu yi amfani da waɗannan kaya na gwamnati gidajen rediyo gidajen talabijin ma'aikatansu muna gode wa gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi wanda suka taimaka mana da ma'aikatan gidan rediyo ma'aikatan gidan talabijin da dukkan wanda suka tsaya mana cikin harkokinmu muna gode musu Allah saka musu da alheri ko mu ci gaba da yin addu'a wannan ƙasa ta mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana addini mu Allah ya kiyaye mana imani imanin ya zama musulmi lokaci ya yi da za mu yi wa junanmu wa'azi mu yi wa junanmu wa'azi mu haɗa kanmu yadda wannan littafi namu wanda muka yi imani da shi yake umurtanmu yana ce mana wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku haɗu da baki ɗaya ku yi riko da igiyar Allah kada ku yarda ku rarraba ga lokaci yayi makiya musulunci sun shiga tsakaninmu sun aiko da kuɗi ba Najeriya kaɗai ba kowane gari an aika da kuɗi an kafa ofis na raba kan musulmi a cusa mutane jahilai da marasa gata a sa su zagi iyayensu su zagi malamai su zagi waliyai to wanda ya zagi waliyi ai malami ya zama balle wanda ya zagi malami jahili ya zama balle saboda haka jama'ar musulmi lokaci yayi da zamu gane ba mutumin da ya wuce kuskure in ba annabi ba idan ka ga wani babban mutum yayi kuskure ya dora ka akan kuskuren nan to in fa ka gane ka jefar masa da kuskuren sa kai ka rike daidai in ka je lahira Allah zai tambaye ka in ka bari sunan kowa Allah ba zai baka ba in ka ce malamin ka ne yace ka zagi waliyai ko malamin ka ne yace ka ce wa musulmi kafirai a lahira baka da abin da zaka kare kanka sai ce ai an karanta maka Qur'ani mun aiki malamin ka wajen ka ne ko mun aiki Qur'ani Qur'anin nan mun karanta shi ya sha faɗa mana cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah yayi sallah ya zama musulmi dan uwan kowane musulmi a duniya saboda karka yadda da ra'ayi wani cusa maka ra'ayi ka rika duban ɗan uwanka musulmi kafirai kana son shaidan yayi jama'a da yawa kenan ka kwashe jama'an annabi ka baiwa shaidan ya zama musulmi lokaci yayi inda za mu kama wa'azi don Allah mu jefar da waɗannan abubuwa mu samu damar mu haɗa kanmu mu samu damar ƙarfi yadda za mu bauta wa Allah ubangijin mu kamar yadda ya hore mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma don musulmin da ya faɗa musulmi dan uwansa kafiri take ɗayan su ya zama kafiri anan ko za a gane yanzu idan wani mutum wanda aka cuta masa mugun ra'ayi ya hango mu anan muna tare din nan yace a yau mushrikai suna taro ne sai mu ce zo kusa mu musulmi ne mu ba mushrikai bane ai qur'ani muke karantawa mushriki ya iya qur'ani ne abadan ai mus- ai- ai mushriki bai iya qur'ani ba bai iya sallah ba balle ya qur'ani zo kusa ce to ku dai mushrikai ne tunda malamin mu yace ku mushrikai ne kun tabbata mushrikai sai mace a- to ai Allah ubangiji ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid dini duk wanda yake sallah yake zakka dan uwanka ne a cikin addini ka jefar da maganar Allah kamar maganar malaminka to ai mag- malamin mu abin da ya faɗa duk Allah ne ya faɗa sai a ce a'a ba haka bane ya ce duk ni da ban yadda ba ku kafirai ne tun da malamin ya ce ku kafirai ne ku kafirai ne a a to zo ku za karanta mana kuliya sai ya dube mu ce kuliya ayyuhal kafirun ya ku waɗannan kafirai sai mu ce ba sunan mu ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafiri bai iya faɗin haka ba to mu sai ce la abudu ma ta'budun ni dai ba zan bauta wanda kuke bautawa ba mu ce Allah muke bautawa kana ji muna ce Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamidahu Allah muke bauta kai ka bauta masa ba ruwan mu la abudu ma ta'budun ba zan bauta wanda kuke bautawa ba ku kafirai ce ba ruwan mu kar ka bauta masa wala antum abiduna ma abud na tabbata ku kuma ba za ku bauta wanda nake bautawa ba sai mu ce in dai ba wannan din bane Allahu din bane ba ruwan mu da shi ba mu san shi ba balle bauta masa wala ana abidun ma abattum ni kuma har abada ba zan bauta wanda kuke bautawa ba sai mace ai ba ruwan mu lakum dinukum waliya dini ku je ku rike addinin ku ni ma na rike nawa sai mace je ka da shi don Allah wanda yace wanda aka yi haka da shi yace wa musulmi kafirai ba zai bauta abinda musulmi suke bautawa ba ya zama me ya zama kafiri to don Allah kawai kada don albashin da za a biya ka a wata don Allah kada ya raba ka da lahira Allahu akbar kuɗaɗe aka kawo aka ajiye ofis ana rabawa albashi gwargwadon iya zagin ka gwargwadon yawan albashinka in ka iya zagi kafirta musulmi ka iya kowa kafirtarwa to kai ne babban albashi an raba masallatayya an raba zaman lafiya an raba aure ba gaira ba dalili a ka'idan musulunci idan rikici ya faru irin wannan haɗuwa ake yi a zo a warware ba gudu za a yi a yi ta zagin juna ba don Allah mu haɗa kanmu jama'a musulmi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana gwamnatocinmu Allah ya kiyaye mana ƙasarmu Allah ya sa mu zauna lafiya to to to to ga ga wakilin sarkin zazzau zai isar da godiyar sarkin zazzau ina ina to kai maka kai maka
ya aiko da sako ya aiko sarkin gando da sako ya kawo a shehu na duk ka'idar da yake aiko wa da kujin sauka wanda shi dan madanin gando da sama da sako sai shi sarkin gando ne ya bar wannan sako muna fata Allah ta saka masa da alheri Allah ta mutu da riga da babbar riga da alkabba da ya ci da wando da rawani Allah ta da alheri wa Allah fata wadanda ka aiko da suka so da yawa har da ya
jama'a Allah saka muku da alheri wanda suka zo daga garuruka Allah mai shi garurukan ku lafiya wanda suka zo daga wata ƙasa Allah mai shi ƙasashen ku lafiya mutanen Benin da mutanen Niger da mutanen Chad da mutanen Ghana da mutanen Kamar wanda suka zo daga ƙasar waje Allah mai shi suka garurukan ku lafiya mutanen garurukan cikin Najeriya Allah mai shi ku cikin ku lafiya Allah kai ku lafiya Allah ba ku lada yadda ku gima alqur'ani Allah ya jewa ba ku yadda ku darajanta alqur'ani Allah darajanta ku Allah ba ku lafiya Allah saka muku da alheri Allah jikan mahaifa Allah sa mu cika da imani Allah sa ƴaƴan mu albarka Allah sa mata mu albarka Allah sa sai da sayar mu albarka komai am Allah sa masa albarka albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah sa kasar mu ta zauna lafiya da bunƙasa cikin arziki Allah mana kyakkyawan jagora albarka ne sallallahu alaihi wasallama albarka ne sallallahu alaihi wasallama Allah mana gafara Allah ya yi mu gafara da iyayen mu da malamu da malamu Allah sa ka shi wani mu da alheri Allah ya musu maza da mata rayu da mutatu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ga do'i mu da do'i wanda muke zuwa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim amin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح الله بينك من علمنا في العافية الله كبر على